أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها وكل بداية ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya sake tara mu a wannan yammaci na sha hudu ga watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan hudu 2022 Gregorian calendar yau a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki za mu ci gaba da wannan karatu mai albarka a cikin wannan sura mai albarka suratu tauba aya ta 97 muka kwana jiya sai mun kwana kan aya ta 97 inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa al'arabu ashaddu kufran wa nifakan larabawan ƙauye a wancan lokacin Allah madaukakin sarki ya nuna cewa sun fi tsananin kafirci kafircin su har ya fi na larabawan gari sannan sun fi tsananin wato na munafirci munafircin su har ya fi na munafukan gari ba don koyo saboda ba su da lokacin da za su zo su karanci shari'a ba su san musulunci ba ba su san abin da yake karantarwa ba ballantana su zama wato kenan suna nesa da shari'a ballantana su samu da shiriyar da mutanen gari suke samu sannan allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da bamu labari cewa duk daga yanayin da suke ciki ba duka ne aka taru aka zama ɗaya ba allah maɗaukakin sarki ce bismillahir rahmanir rahim wa min arabi daga cikin wato kenan larabawan ƙauye akwai man yattakizu man yattakizu ma yunfiqu magraman har yanzu a cikin larabawan ƙauye yanzu an yi mana magana munafukai kace kace yanzu mun shigo cikin al'arab a cikin larabawan ƙauye akwai wanda duk abin da ya dauka ya bayar da sunan taimakon addinin Allah madaukakin sarki ya dauke shi magraman kamar liability ne problem ne bad debt ya bayar ne kawai ya ragu bai hanga a iyaka tunaninsa bai hango inda zai ci riba ba ta kamar asara ne ya zama wata kenan magram ko an am tasaluhum ajran fahum min magramin maskalun Allah yana tambayan ɗaya daga cikin annabawan sa ce ko ka dora musu haraji ne saboda nauyin harajin nan abin ya dame su suka dawo ba za su abin nan ba sauraka magram yana nufin kamar wato kenan harajin da za a dora maka wanda kai a iyaka tunanin ka san ta inda zaka ban shi ba domin ba su tunanin cewa za su ci ribar wannan abun a gidan duniya ba su taga inda zai dawo musu ba sannan kuma lahira ba su santa ba don haka ba sa ma tunanin in an je can kan za su samu wato kenan sakamakon su ta haka a cikin laraba kawai saboda tsananin kafircin su da tsananin jahilcin su da rashin fahimtar su ga addini ko da an ce su kawo wani abu na taimakon addini to in sun bayar sun dauke shi magram ne wato kenan kamar bad debt ne bashin da in ka barin ya tafiya tafi kenan ba zai taba dawa zama ya amfane ka ba don haka ya tarabbasu bikum dawa'ir kullun Allah Allah suke musifa ta same ku a da'ira shine musibar da za ta zo canji ne a tagayyur min ahwalil na'ima ila ahwalil ba'sa haka sudden change kwatsam a ce wani abu ya zo nan musifa ya mai da mutane da suke cikin ni'ima da kwanciyar hankali a cikin tashin hankali da musifa da bala'i shi ne ake kiran sa da'ira to kullum ya tarabbasu na bikin dawa'ir suna jiran zaman ko ta kwanan Allah ya kawo wata musifa da abubuwa zo duk su rikice lalace da haka sun samu wato kenan kawo kansu kullum fatan da suke kenan kaga wato kenan akwai karancin fahimtar musulunci dangane da wato kenan mutanen kauye a wancan lokacin Allah madaukakin zai ce alaihim da'iratus su ba san cewa musiba mummuniya ta riga ta tabbata a kansu ba mutumin da ya jahilci Allah ya jahilci addinin Allah ya jahilci manzannin Allah madaukakin zai kaga shi yanzu tukun bai san ma menene isansu na zuwa sa duniya ba bai san ma menene ba sannan a duniyan nan bai san menene dutin da ya kamata a ce yayi ba ta haka bai san role din da zai play a rayuwarsa ta duniya ba bai san rawar da ya kamata ya taka a rayuwar duniya ya kamata a ce idan mutum ya zo duniya kafin ya bar duniya ya taka wata rawa wadda za ta amfane shi ta amfani al'umma ya bar legacy a bayan mutuwarsa wanda za a rika tuna da shi saboda aikin alkhairi da ya yi amfani kansa ya amfani al'umma mai yiwa ba iyaka al'umma amfanin nasu ba zai za iyaka al'umma da yake ciki ba al'ummar baya ma za su zo su amfana ta ba ga su ba san wannan ba kwata-kwata da haka shi yasa suke fatan Allah kawo musifa ma a fasa kowa ya rasa saboda haka sai Allah madaukakin sarki wannan matsala fa a kansu take wallahu sami'un tabbas Allah madaukakin sarki yana jin duk abin da suke faɗa alimun kuma masani ne ga duk abubuwan da suke aikata babu abin da wata kidan zai buya gare shi to mu ji malam
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم Allah madaukakin sarki ya ce wa min al-arabi har yanzu daga cikin larabawan kauye akwai man yu'minu billahi wanda ko shi yayi imani da Allah kaga ba za a tare a zama ɗaya ba ko akwai wanda daga kauyen suka zo amma wayayyu ne da ganin musulunci sun zo sun karba sun zo sun karba sun yadda da Allah madaukakin sarki sun yi imani sun kuma yi abin da mutane wato kenan su ya kamata a ce suna yi don haka aka ce wato yayin kabilan banu mukrin su ne waɗannan mutanen da banu muzina su ga su ƙauyawa ne amma maza maza maza suka zo suka karɓi musulunci a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka tsaya suka darrasa shi suka kuma ci gaba da aikata shi yadda mutanen gari suke aikatawa don haka shi Allah madaukakin sarki sai tantance su a cikin wato kenan abin da kaga sun fita cikin al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan ko sun shiga kuma sun fita kuma a cikin wamin al'arabi mai ya take zama ma yunfiqu magraman sun fita a cikin wannan sai Allah ya ba su nasu sinfin daban min al'arabi daga cikin laraba kawai akwai man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai wanda ya imani da Allah ya kuma imani da lahira sun yarda da Allah don haka sun yarda da tashin alkiyama tun da haka ne wai ta kilma yin fiku kurabatin duk abin da suka ɗauka suka bayar da su don taimakon addini sun ɗauke shi a matsayin ibada ne an ce kurba ana nufin wato kenan ibada ko yau Allah madaukakin sarki ce ka ambaci ƴaƴan annabi Adamu guda biyu iz qarraba qurbanan lokacin da suka bada sadaka da sunan ibada dan annabi Adam wanda ya kawo nasa wanda ya kawo nasa aka yi addu'a aka ce wuta ta kone ta dauki wanda Allah ya karba sai Allah ya karbi na wannan da haka akwai wanda duk abin da suka bayar sun dauke shi a matsayin ibada ne don haka ba sa kyashe su dauka su bayar ba kuma su tunanin cewa sun yi hasara suna tunanin cewa a duniya ma Allah zai mayar musu zai mayar musu da mafi alkhairi domin ma na kasa malin an sadaka ce babu lokacin da mutum zai sadaka dukiyarsa su zama ta waya a dalilin wai sadaka Allah madaukakin sarki ya maku Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana ɗebe albarkar riba yana kuma ninninka albarkar sadaka da haka tun a duniya sun san cewa Allah madaukakin sarki da ya sakanta musu da mafi alkhairi sannan a lahira har yanzu suna tsammanin Allah madaukakin sarki zai ba su rabo a lahira ta haka cikin laraban kawai akwai wanda suke irin wannan sun dauke shi wato kenan qurbatan indallahi ibada ne suke a gurin Allah wa salawatir rasul da kuma wato kenan addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam salawat anan yana nufin wato kenan addu'a in an ce salat daga gurin Allah madaukakin sarki yana nufin me albarka huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu Allah shine yake muku salati salati a Allah shi yake ba ku albarka aka ce salatu minallahi albarka ce da kuma alkhairi da kuma wato kenan arifin asiri don haka sun idan kuma daga mala'iku ne to addu'a ne wanda zai yi salli alaikum wa mala'ikatahu mala'iku kuma addu'a suke muku su salatin su a gare ku shine addu'a idan kuma daga annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma nasa shine addu'a don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana muku addu'a ai cewa Allah ya kuz min amwalihim ko sadaqatan tudahiruhum biha wa tuzakihim sai ce wa salli alaihim wa salli alaihim ay wada ulahum ko alaihi sallallahu ka kawo zakka sai ce Allah ya albarka kaga ya maka addu'a Allah shi karba kaga ya maka addu'a Allah ya yaukaka kaga ya maka addu'a to saboda haka suna yin sadaka na farko sun dauke ta ibada ne a gurin Allah madaukakin sarki na biyu kuma sun yanta da salawatul rasul shine addu'o'in manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ce Allah ya albarka a cikin wannan abin da kuka kawo na taimakon addini Allah Allah ba da kuke sai ya ce bari ku ji bari wannan magana wato kenan ku ji wata inna haqurbatul lahum tabbas wannan wato kenan Allah ya karbe ta a matsayin ibada daga gare su Allah ya karbi ibada su ta sadaka don haka Allah zai ba su lada a gidan duniya zai ninka musu sannan kuma zai ba su lada wato kenan a gidan lahira sai da kilahum Allah fi rahmati da sannu Allah madaukakin sarki zai sa su a cikin rahamansa zai sa sa duk sahabban annabi sasa da suka sha wahala a makka suka dauki dukiyar su suka bar babu wanda ya mutu talaka duka sai da suka zama masu kudi sai dai wanda kawai kudin ya zo ya yi abin dinsa amma dukansu babu wanda tun a duniya Allah madaukakin sarki bai ba su arziki da kuma mulki da daukaka da isa ba dukansu tun a duniya sannan kuma ranar lahira har kwanan gobe yanzu nan muka karanta wani hadisin da wani sahabi rawaito an rubuta masa lada yadda muke karanta ana haka ake karanta a wani gurare wani wurin ba sai an tarau za a dauki littafi a karanta ana musu addu'a kullum da an karanta ce radiyallahu anhum kuma a karanta ilimin da suka kawo kuma mu amfana kuma a ba su ladan wato kenan wannan ilimi din da suka yada a ban kasa don haka kaga kenan Allah ya karba musu a wajen ibada don haka ya ce sai da kilihumullahu fi rahamati da sannu wallahi Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya su a cikin rahamansa a cikin jin kansa Allah zai sanya su inna Allah tabbas lalle Allah maɗaukakin sarki gafurun mai yawan gafara ne mai yawan karɓan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne to mu ji malam والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah madaukaki yake yace wasabiqun alawwalun sannan ya Muhammad ka mata cikin wannan alqur'ani magabata na farko farkon nan asabiqun wanda suka tsere kowa min muhajirin wal ansar cikin wato kenan muhajirai sune mutanen da suka hijira daga makka suka dawo madina don gudu da addinin su wal ansar da kuma mutanen madina wanda suka karbi wa'yan bakuncin wa'annan da kuma addinin da suka zo da shi wallabi na tabawahun bi isani da kuma mutanen da suka biyo bayan su amma da kyautatawa a cikin wato kenan lamarin biyayya din duka wa'annan Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma kuma sun yarda da Allah ta haka addallahu lahum jannatin Allah madaukakin sarki ya tanada musu aljanna wadda tajrimi tati al-anhar ƙoramu suna gudana a ƙashinta khalidi na fiya za su dawama a cikinta wato kenan har abada zalikal fawzul azim wannan kuma kaga shine cin nasara wanda take wanda yake mai girman gaske anan aya in muka lura da farko Allah madaukakin sarki ya ambaci almuhajir almuhajirun wal ansar da mutanen da suka hijira mutanen makka suka zo madina don gudu da addininsu da kuma su mutanen madinan da suka karbi bakuncinsu alladina tabawa udara wal imana wayannan mutane sai ba su siffa da sabka ko ana kiransa sabika ko sibaka cewa sun riga kowa don haka suna gaba da kowa wato kenan a cikin addinin musulunci sai Allah madaukakin sarki sai ya fifita su ambaton su haka kawai da Allah yi as-sabiquna al-awwaluna na gaba na gaba gaban mutanen farko farkon da suka riga kowa wannan wani daraja ce ta musamman a ce tunda musuluncin nan yazo su ne na farko farko kuma su ne a kan gaba oh su ne sabiqun su ne a kan gaba al-awwalun in ma akwai wani abin fa kullu sabiqin li adna sabiqihim tabu in akwai wani wanda yazo yayi wani fice a duniyar nan a addini sawa'un waliyi ne ko malami ne ko wani mujaddadi ne ko wane ne ai su ne akan gaba haka ne yawwa da haka fa kullu sabqin li adna sabqihim tabu idan sun zo sun zo tunda sun zo sun wuce ko na ƙarshen su na ƙarshen su duk wanda ya zo daga baya to shi yake bi ko ba mu gane wannan labarin ba mutane da guda dubu suka zo su ɗaya wuce ɗaya wuce ɗaya wuce har dubu suka wuce bayan su tafi wayansu kuma suka biyo baya to na farkon wa'ancan fato na ƙarshen wa'annan zai bi haka ne don haka ba za a taɓa yin wasu mutane a ban ƙasan nan duk walittakarsu duk ɗaukakarsu duk girmansu duk addininsu duk imaninsu duk shahadarsu ba za a taɓa yin wasu ba face za su bi bayan na ƙarshen wa'ancan ne kaga wannan ba ƙaramin daraja ce Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya ambace su da su akan wannan ba sannan har yanzu wannan aya tana nuna mana wato kenan fifiko a wajen sibaka din cewa kenan wani ya fi wani tana ce asabiquna al-awwaluna me yiwa akwai asabiquna wanda su ko ba ba awwaluna bane mun gane wannan yau dan haka malamai suka ce kenan sabiqun al-awwaluna da ake nufi anan sune wa'anda suka yi sallah a alqibla guda biyu duk wanda ya sallah a alqibla guda biyu to yana cikin wannan aya din farko farko yana ake fuskanta baitul miqdas daga ba sai aka ce kad nara ta kallaba wajhika fis sama'i falan walli annaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai suka koma suna fuskantan makka don haka duk wanda ya wannan su ne wannan ake magana wasu malamai suka ce a wanda daga bai'atar zuwan ibaya wanda duk suka yi mubaya a annabi sallallahu alaihi wasallam a gindin wannan bishar laqadar laqadar radiyallahu anil mu'mina izi wa yunaka ta ta shajarati to daga rannan ibaya daga ran da musulunci ya fara zuwa zuwa rannan su ne ake kiransu wato kenan as-sabiquna al-awwaluna mun gane wannan da aka kenan wannan ma suna da wato kenan wata daraja ta musamman wanda Allah madaukakin sarki ya ya ba su suna da wannan daraja ta musamman da Allah madaukakin sarki ya ba su wasu kuma sun dauka as-sabiquna awwaluna min al-muhajir wal ansar duka sahabbai du sahabi su ne sabiquna al-awwaluna mun gane wannan kenan akwai daraja daraja daraja daraja amma dai abin ya kare wato kira akan sahabbai kuma sahabbai sahabbanci shine duk mutumin da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a halin shi yana musulmi shi yana musulmi mallakiyar nabiya ko wa huwa mu'minin bihi duk wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya gaishe da idonsa kamar sai da abubakar da umar da usman da ali ko ya gaishe da idonsa ba kamar sa Abdullahi bin Ummi Maktum kaga shi makafo ne amma dai ya zana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko to wannan shine ake kiran sa wato kenan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sahabbancin kansa wata daraja ce ta musamman wanda Allah madaukakin sarki yake zaben wanda ya ga dama ya basu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allaha aktarani wa aktara li ashaban Allah madaukakin sarki shi ya zabe ni babu dabara ta ba wayo na ba komai haka Allah ya zaɓe ni ce ni ne manzonsa kaga wani zaɓi ne daga gurin Allah madaukakin sarki ko yawwa tiran gini randa ne sannan kuma shi ya zaɓa min sahabbaina waqtara li ashaban a ba gashi yanzu muna nan ba tsakanin mu da shekara nawa sama da dubu yanzu muka je dubu ɗaya da ɗari hudu ko da ɗari uku kai da wani abu tsakanin mu da shi me yasa mu ba a zauke mu aka kai mu wancan lokacin muka zama sabon saboda a zaɓe mu da wannan ba ba da wannan aka zaɓe mu ba mun gane wannan don haka duk wani mutumin da zai zo daga bayansu shi Allah bai zaɓe shi ya zama sahabi ba idan ya kuskure ya shiga cikin iridin ɗaya daga cikinsu to ƙarshen hasara ta tabbata gare shi ƙarshen hasara sai ya zama zakaran ahu ya ture garawar mai ko zakara ne na ahu ya ture garawar nawa ke da garawar mai a yanzu to saboda haka wannan wata daraja ne wanda Allah madaukakin sarki ya abin da su kuma su din kan kansu malamai sun yi tattauna cewa wane ne farkon musulunci a cikin su wasu daga cikin magabata suka dabi akan cewa sayyidina abubakar shine na farko sayyidina abubakar wato kenan shine na farko wannan shine ra'ayin imam shafi'i cewa shine na farko bayan imamu shafi abdullahi a cikin sahabbai abdullahi ibn abbasin shi ma na daga cikin wanda suke da wannan fahimta to sayyidina abubakar shine farkon musulunta aka tambaya abdullahi dan abbasin kace sayyidina abubakar shine farkon musulunta to ina dalili yace a ba ku ji fadan abin hasan bin sabit ba eh da yake cewa idza tazakarta shajwan min aki thiqatin fazkur akaka ababakarin bima fa'ala خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل الثانية الثانية التالي المحمود مشهد المحمود مشهده وأول الناس منه صدق الرسل ya ce shi ne farkon wanda ya gaskata annabawa a cikin wannan al'umma ɗin hakan nan hassan bin sabit allah madaukakin sarki ya yarda da shi kuma wannan baiti ya yi shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba inkari ba babu sahabi ɗaya daga cikin mutanen da suke da rai a wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi yake da rai ko annabi ko sahabi ba wani wanda ya inkari duk da cewa matsala cikin lafiya wasu suna ganin cewa a'a sayyidina ali ne farkon musulunci farkon musulunci su kuma daga cikin wanda suke ganin cewa sayyidina ali ne farkon musulunci akwai al-miqdad bin al-aswad akwai abu zar al-ghifari Allah madaukakin sarki ya da su kaga su ma sahabbai ne suna ganin cewa ali bin abi talib shine farkon musulunta akwai kuma wanda suke ganin cewa a'a zaid ne zaid bin har dan shine maulan annabi sallallahu alaihi wasallam suna kusa kusa tare da shi wasu kuma suka ce a'a nana khadija ce domin in ana maganan wane ne ya fara musulunta to bayan khadija ake nufi to da da annabi sallallahu alaihi wasallam gidanta da zammiluni zammiluni ita ce farko wanda ta fara gaskata shi ko tace masa wallahi la yusdika Allah innaka latasil rahim wa innaka latasil rahim ko wa tahmilul kallam wa tu'inu ala nawa'ibil khairi haka ta faɗa ko yawwa saboda haka ita ce ta fara musulunta to ala ayi halin matsala ce wadda take lafiya don haka wannan ishaq bin rahuwa Allah masa rahama ɗaya daga cikin manyan manyan malaman mu na hadisi ya ce yadda matsalar take shine wanda ya fara musulunta a cikin dattawa abubakar ne wanda ya fara musulunta a cikin mata na na khadija ne wanda ya fara musulunta a cikin yara da matasa ali bin abi talib ne wanda ya fara musulunta a cikin mawali zaidu ne da haka kowannen sun ce shi ne fara musulunta tabbas haka ne a matalayinsa ko yawwa a matalayinsa amma alal itlaki sun fi rinjayar da nana khadija number one abubakar number two ali bin abi talib number three zaidu number four yawwa wallahu ta'ala ala matsala ce wadda take kilafiya amma kaga wannan bayanin da ishaq bin rahuwa ne ya zai zai iya daukar hankali ko wanda ya fara musulunta a cikin dattawa sayyidina abubakar ne kuma hakan din ne wanda ya fara musulunta a cikin mata nana khadija ce kuma hakan din ne wanda ya fara musulunta a cikin yara ali bin abi talib ne hakan din ne wanda ya fara musulunta a cikin mawali zaid bin al-thabit ko bin al-haritha zaid bin al-haritha su ne fara musulunta dukkan su radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya yarda da su wannan kenan sannan kuma malamai suka ce babu sabani tsakanin lakilafa anna awwalar sadiki na minal muhajiri na abubakar babu kilafa cewar in an zo maganan daraja yanzu mun samu kilafa akan waye fara musulunta ko amma in an zo maganan daraja wane ne farko a cikin asabiquna al-awwaluna dinnan tun daga muhajiruna har ansar din duka an sallama cewa abubakar shine akan gaba shine akan gaba saboda ai afdaliya ko azbukiya takan dauki abubuwa kamar haka na farko sifa na biyu imani na uku kuma fa zamani ko kuma guri idan aka ce can gurin za a je wanda ya fara zuwa ka ai shine sabi'i makan kenan in aka ce karfe 8 za a je wanda ya fara zuwa karfe 8 ko je kafin 8 shine sabi'i haka ne yauwa to amma akwai sifa to sifa wanda yake ya fi cancanta a kan lamari shine wato kenan ya ya ya ya ya ya shiga gaban mutane yanzu misali a ce mai imani ake nema a cikin nan to sai aka samu wanda ya fi kowa sifatuwa da imani ba shine sabi iya cikin mu ba ko da yanzu ya iso haka ne ko da yanzu ya iso amma dai ko misali bari ba da misali ba rugari a ce ana neman dokta wanda yake dokta a cikin mu shine yake da wani sifar da ake nema duk gaba ɗayan mun nan duba hamaji bane za a dauke shi a fifita shi akan azbukiya don haka sai aka ce to a cikin wayannan da zamani da guri da kuma sifa in dai azbukiya ake nema waye na farko to na sifa yafi haka ne a to kaje baka ji Hausawa suka ce zuwa da wuri yafi da wuri-wuri ba kaje da wuri-wuri baka da komi wanda je da wuri ba sai abinda kai ba za ka iya ba don haka isa guri ba shine azbukiya da tafi can tafi oh da wata kenan tafi abin nan ba falala ba ko kuma zamani sau da an fara haifanka sai da 1971 aka haife ka wani an haife shi 1991 kuma ya zo ya fi ka a rayuwa kaga wannan azbukiya ta zamani ba ita ce ba amma ta sifa wai wannan da sifa ya fi ka idan ko har haka ne to abubakar shine akan gaba shine akan gaba ya fifici kowa akan komi azwaqiya ta sifa kuma abinda zai tabbatar mana da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahanul akharuna alawwaluna bai da annahum utul kitaba qablana wa utina min ba'dihim mu ne muka zo a karshe amma mu ne na farko duk da cewa ahli kitabi an ba su littafi kafin mu an ba su taura an ba su linjira an ba su har zabura ma an ba su ko mu kuma daga baya aka wa mu alqur'ani fa hadha yawmul ladzi ikhtalafu fihi yau dinnan juma'an nan ita ce ranar da su suka saba a fahimtanta dama an ce inna waji ila sabtu ala ladzina talafu fihi ai an ba da ranar asabar a waɗanda suka saba suka kasa fahimtar muhimmancin juma'a sai aka ba su ranar asabar don haka yake cewa gadan li yahud wa ba da gadin li nasara gobe asabar ranar yahudawa ce inna waje ila sabtu alal ladirat talhufi bayan gobe kuma jibi na kiristoci ne nasara ko su ranar lahadi ne ai amma mu kuma fa mu ne masu juma'a fa hadana Allahu laha sai Allah ya shiryar da mu musulmi zuwa ga ranar juma'a mu muka zo karshe amma mu ne muka cafke ran juma'ar kuma juma'an nan ita ce tafi kowace alkhairi khairu yawmin talat alaihi shamsu yawmul juma'a ranar da tafi kowace rana albarka ita ce ranar juma'a ita ce kuma ranar da mu Allah madaukakin sarki ya zaba mana mun gane wannan duk da cewa su sun riga mu mun gane wannan saboda yanzu da me muka fifice su sifa mai kyau don haka Allah madaukakin sarki sai ya sa albarka a cikin rayuwar mu wato kenan fiye da tasu kuma sai ya sanya addinin nan a hannunmu zai wanzu har duniya ta nade har duniya ta nade kuma sai ya sanya bayan mu babu wani addini da zai zo in dai daga sama ne sai dai addinin ƙarya amma wallahi ba wani addini da zo kuma yanzu duk duniya ta yi ittifaki babu addini da zai zo daga sama in bayan addinin musulunci kiristoci ma yanzu sun yi ittifaki cewa Allah ba zai sake aikowa wani annabi ko wani addini ba yahudi sun yadda haka mu musulmi mun yadda haka balle tana kuma wannan ma ba su da addini wato kenan na sama din mun gane wannan to saboda haka kenan fifiko na sifa shine idan ku har fifiko na sifa ne to sayyidina abubakar shine wato kenan na farko bayan safa sai sayyidina umar bayan safa sai usman bayan safa sai ali bin abi da haka suka ce abubakar ko kuma sai su ce maka al-khulafa ur-rashiduna to an ce al-khulafa ur-rashiduna waye a gaban su abubakar sannan sai suka ce sai shidan da za su biyo bayan wannan hudu cikatan goma waratta bi sittati baqil ashari sai ka jero sauran guda shidan su ne wa wanda zaidu kuma eh a ba da zuba zaidu bin sabit ba eh talha bin ubaidullah zubairu dan awwam waye sa'ad bin abi waqasim da sa'id bin zaid dawa abdurrahman bin aufi dawa na ƙarshe abu ubaida ai mun faɗi zubairu abu ubaida al'amir bin jarra wa'annan guda guda in ka hada su da wa'ancan guda hudu su ne goma to su ne asbukiya ta farko akan komai ko da a cikin sahabbai ne wa'annan su ne su ne akan gaba sannan sai aka ce in an zo jumlatan kuma sai na badar wanda su ɗari uku da goma sha uku nan da suka je yakin badar to a dunkule su kuma sun fi kowa kuma kaga wa'annan duka suna cikin su wa'annan duka suna ciki bayan sun samu wani azbukiya sannan kuma suna cikin wanda suka je yakin badar bayan su fa sai wanda suka je yakin uhudu wanda suka je yakin uhudu sune na biyu akan wannan bayan su fa sai yan bayatul ridwan yan bayatul ridwan kuma wa'annan sun je badar din sun je Uhud din sannan kuma sun je ina bayatul ridwan din duka hatta larurin da sayyidina Usman ya samu Allah madaukakin sarki ya wanke shi yayi injibarin wannan a yakin Uhud da kuma wata kiran bayatul ridwan manzo Allah sassa da kansa ya daga hannun sai ce hadhihi yadu usmana wannan ita ce hannun usmana don haka sai zama usmana ya fi kowa bai'a annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan a wannan rana din to saboda haka Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya ya ɗaukaka daraja ya nuna daraja da fifiko a kan gaba na wa'annan mutanen mun gane wannan kenan a kowane lamari na alkhairi ana son mutum ya zama yana kan gaba gaba yana kan gaba gaba wani wani abin a fatisun shi shaina sunan sa wai a fara baka a fara baka saboda ba zai yadda kan ya zama na karshe ba kuma kaga kai nazari sai kaga akwai a cikin philosophy din nasa akwai abin da ya kamata ce an dake wato kidan darasi a kansa ba zai yadda kan wato kidan ya zama na baya ba eh sannan bayan su sai wa sai tabi'ai ko domin ayar abin da tace tace wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina tabauhum bi isani ko ko wallabina tabauhum bi isani suwaye wanda suka biyo su da isani su ne tabi'ai suwaye tabi'ai aka ce su ne wanda suke almajiran sahabbai wanda suke sun yi karatu a gurin sahabbai sun ga sahabban annabi sausa su dai ba su ga annabi ba illa iyaka duk abin da sahabbai suka karantar su suka fara koya a gurin su su ne almajiran sahabbai su ne suka yada ilimin da duk sahabbai suka ebo daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka su ma anan Allah madaukakin sarki ya yabe su Allah ya ka akwai wasu a tsakankani wanda ba ya ambace su ba wasu suna ilhakin su da nan wasu kuma suna ilkain su da can wasu kuma sun sa su a rabe tsakani su ne almuqdarimun wanda sun musulunta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ga annabi ba ko su tabi'ai za mu ce musu ko sahabbai tun annabi yana da rai sallallahu alaihi wasallam suka musulunta amma fa su taso madina sun zo sun gan shi ba wasu suka ce ai su masu habai ne wasu suka ce a kai ba sahabai tun ba sahabai ne su ne tabi'ai ne tun da duk ilimin da suka koya abin sahabai suka koya tabi'ai suka ce a bari mu ba su na tsakiya a tsaka tsakiya al-muqdarimuna su ne al-muqdarimun saboda haka su ba sun dan fisa tabi'ai kadan su kuma tsatsan karsa wato kenan kan sahabbai ba to wayannan su ne yaka daga cikin su manya manyan su akwai su Sa'id eh, Sa'id bin wani ne Sa'id bin Musayyib Sa'id bin Musayyib wanda mai kawai yake masa kirari da cewa akirul mutaqaddimina ko Sa'id bin Musayyib mutumin da ya shekara arba'in bai taɓa rasa sallan jam'i ba taɓa rasa sallan bai taɓa ya yi shekara ashirin da biyar ba taɓa ta da ya kama ba ba ce yana sahun gaba ba ta kiran sallah ba da haka kullum yana riga ladan kuma akwai abin mamaki dangane da rayuwarsa kullum yana makaranta yana masallaci yana karatu yana karantarwa aikinsa kenan kuma baya karɓan kyauta daga gurin shugabanni kwata-kwata baya karban kyauta daga babu wani mai kuɗi ko wani shugaba da zai zo ba shi wani kuɗi ya karba kuma gidansa babu matsala tsabar Allah madaukakin sarki ya bashi basira ya tsara kasuwancin sa wani yana tafiyar masa kuma ya yarda da mai kasuwancin kuma duk wani dan karamin matsala da ya gani zai rufe idonsa saboda kar abin da haka da aljefin ba kansa yake ci da kansa har yake cewa la kai rafi man lam yatlib hadhihi amwal duk wanda ba zai nemi kuɗi ba ba alkhairi ta tare da shi saboda in ka samu kuɗi za ka kare mutuncin kanka ba za ka je kana kana ba sai ka je kana roko ba kuma ba za ka shiga za ka kare addininka kuma ba za ka sa kanka a cikin halin kakani kayi a da iyalanka saboda babu shi ba mun gane wannan da aka kuma za ka kare kanka saboda za ka iya faɗan gaskiya a kowane lokaci baka ci kudin kowa ba ballantana ma ka ji abin ɗinsu ko yawa gilashin adar yana cewa kai ka ci kayansu dole za ka sa koren yadi ko ka ci kayansu ba za ka sa koren yadi ba dole za ka sa koren yadi to sai bin musayi yana daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda allah madaukakin sarki ya ba su kariya wato kenan dangane da wannan yana coordinating kasuwancinsa yana kuma coordinating karatunsa da wato kenan iliminsa da haka allah madaukakin sarki wa'annan mutane ya yabe su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان malamai suka ce sayyidina umar dan kaddabi Allah madaukakin take yadda da shi wani fikihun da ake fitarwa a cikin wannan aya shine in yazo karanta wannan aya kace wasabiquna alawwaluna minal muhajirina ko sai ce al ansarul ladina tabu'uhum me ya anan da farko ya cire wa ko maimakon ya ce wal ansar sai ce al ansar sannan ayin da ta ce minal muhajirina wal ansari ansar nan a masa jarra saboda me wawal atafi minal muhajirina abinda ya jarra a muhajir shi zai jarra al ansar amma in ya cire wawal atafi fa sai ya bai da shi raf'a sai zama mubtada kenan al ansarul ladina zaka ce akramaka Allah ya kake karanta haka yace ai Allah yana nuna fifiko tsakanin na farko da na biyu ko muna karanta za haka zaid bin zaid bin harithata yaje ya same shi a zaid bin sabit kai Allah ya dade shi ya same shi ce akramaka Allah sayyidina Umar kana karanta ga yanda take ta ba za a bambance tsakanin almuhajirun na farko ba kafin ansar su musulunta ba muka fara musulunta ba kuma Allah ya fifita tsakanin sai ce amma kuma ga yadda ayan take akwai wawu a nan gurin kaza kaza ce a sai je muraja'an oga kwata kwata a karatun alkurani ubayyu bin ka'ab akramaka Allah ubayyu sai na umar fa ga yadda nake karanta wannan ayan ka kaza kaza sai ce eh zaid ya fi ka karanta ta daidai tukunna sai ya taraji sai ya dawo ke karanta ta yadda wato kenan mutane suke karantawa akan wannan rigiyar da malamai suka fitar shine cewa to yanzu ya halatta a wajen ba da matsayi ko a wajen ba da kyauta ko wani kudi na daula ko wani makami a fifita wanda suke da fifiko akan wanda ba su da fifiko ko bai halatta ba mun gane wannan kawo misali a ce a ba da wayannan an kawo misali a ce wani taimako a gari a samu wane da wane su suka fi abin addini a ba su dubu goma goma wane ba su dubu biyar biyar wane dubu har a kan mai dubu da ya halatta haka fifiko ko kuma duka ɗaya ake kawai almusulmuna ta takafa ta takafa a dima'uhum ko haka ne ya kamata a ko kuma ya ne ne a nan wasu suka tafi a gaskiya za a iya fifiko saboda wa'ansu suna da azbukiya akan wa'ansu wa'ansu kuma dole suna gaba da wa'ansu ko kuma responsibility da suke dauke da shi abin nan amma sayyidina abubakar Allah ya dade shi a gwamnatin sa har ya gama baya bai wannan fifikon duk abin da ya zo na baitul mali ko na dukiya yakan raba ne bisa wuya sayyidina umar yana da wannan ra'ayin to haka sai ya je ya same shi ya ce ya amiral mu'minina ataj'alu man lahu azbukiya kamar laysa lahu azbukiya zaka sa kamar man lahu sabiqa kamar man laysa man laysa lahu sabiqa wanda yake gaba gaba zaka sanya shi kamar wanda shi ba a gaba gaba yake ba ya kamata ka rika bambantawa manyan manyan sahabbai ka ba su a baya fiye da saura da sauransu in mu a cikin tabiyan da suke tare da mu wanda suke su ne akan gaba gaba ka ba su fiye da saura sai na bakar ce masa a'a wannan azbukiya tasu sun yi ta ne don Allah don haka Allah ne zai ba su ladansu ni yanzu su musulmi ne a gabana daidai da kowa daidai sawa'an zan yi haka sai na abokar ya kare rayuwarsa baya fifita wani musulmi akan wani akan wato kenan matsayi ko wani kyauta ko wani abu a'a bisawiyyati kawai haka ya gama rayuwarsa amma sayyidina Umar yana fifitawa don ya zo yakan ware ahal badar ya musu kyauta fiye da waɗanda ba su ji yakin badar ba yakan ware a sahabar bayatar ridwan ya ba su fiye da yadda yakan ware sahabbai na farko ya ba su fiye da yadda yake ba su haka ya kare rayuwarsa amma wani abin mamaki shine ran da aka harbe shi da da kan sakali yake cewa idan har Allah ya rayar da ni zuwa gobe da safe zan daidaita tsakanin musulmi a komai zan rika bayarwa kaman kwato kenan ya janye daga wannan ra'ayin nasa mun gane wannan kaman ya janye kuma malamai suka ce la'alla abubakar radiyallahu anhu ya zuki wannan abin daga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake abin annabi sallallahu alaihi wasallam baya fifiko tsakanin mutane a wajen kyauta sai dai idan akwai gurbin fifikon ba wai dan matsayinka ba mun gane bil ma wanda suke da matsayin abun su sai ba su kadan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la'uti rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya nakan ba wa mutum kyauta amma wanda ban bashi ba ma na fi son sa manya manyan sai ba su kadan kadan ma wanda ake jawo hankalin su shiga addinin musulunci sai ba su fiye da wato kenan yanda yake ba wa yancan din dan haka wala Allah abin da shi sayyidina Abubakar ya nazari kenan ya tafiyar da rayuwarsa akai wala Allah sayyidina Umar ya Allah ya masa ilhama wani abu shi sa ya taraji a daren da zai bar duniyar nan sai ya zama kuma bai kai goban ba nace in Allah ya rada ni zuwa gobe wallahi zan fara daidaita tsakanin musulmi kuma sai Allah bai kai shi goban ba a cikin wannan daren sai ya zama mas'alar tana nan ke lafiya har duniya ta nade wa'ansu suka ba da azbukiya a wajen wasu abubuwa akan wa'ansu wanda wato kenan ba haka suke ba kun gane wannan da haka ala ayi halin su wa'annan mutanen Allah madaukakin sarki ce ya tara da musu wato kenan ya yarda da su radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya yarda da su wayansu suka yi capitalizing akan wasu kurakure da wasu daga cikin sahabbai suka yi sai su amfani sai su can musu duka zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma me suka yi Allah ya ce radiyallahu anhum Allah madaukakin sarki ya yarda da su akwai wani shaida bayan wannan ba a guri ɗaya ba ko yaro gangane yana karanta da ya zo lame kunin ladina kafir zai ji an ce radiyallahu anhu wa radu an sun yarda da Allah Allah madaukakin sarki ya yarda da su ai su mutane ne ko ba aka ba sun yi kuskure kuskuren kuma mai yawa an yi ne dan a karantar da mu wasu darussa kuma Allah madaukakin sarki ya yafe ya yarda da su kamar yadda wato kidan su ma suka yarda da shi kuma Allah madaukakin sarki ya tana da musu aljanna don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan aljanna ne Allah maɗaukakin sarki ya tanada musu aljanna kuma Allah shine mai aljannar kuma yace ya tanada musu wannan aljanna din wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin ta kuma yace za su shiga ciki har abada dan Allah akwai wani bayani bayan wannan duk wanda kaga yana zagin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ai zama haukaci ya zama haukaci kuma Allah yace wannan shine wato kenan rabo wanda yake mai girman gaske to mu je malam
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم مم.
نحن نعلمهم مم.
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم Allah madaukakin sarki ya ce wa mimman haulakum daga cikin mutanen da suke da kewaye da ku ko mutanen Madina ya kamata min al-arabi cikin larabawan kauye ya kamata kusancewa akwai munafikuna akwai munafikai kamar nan Allah madaukakin sarki yana karantar da su yadda ya kamata su tafiyar da administration akwai wanda suke zuwa suke su gani abin da kuke yi su je su yada su je su kai wa abokan gaba ga hali da kuke ciki akwai abin da ake kiransa jawasus ko yawa ko ana kiransa oyun ana kiransu ma- masu yan abin ne yanzu musamman zamanin irin yanzu nan wannan matsal- matsalar ta munafukanci ta fi wato kenan karfi ta fi zama so sophisticated a wa- a wannan a wannan lokaci irin namun nan ba don koyo ba saboda kayan munafircin ya karu yanzu na mutum zai zo kuna tare da shi yana abu kaza kaza kaza kaza zai koma ce eh salamu alaikum kaza kaza suna cikin hali kaza kuma kuna tare da shi kuma ya watsa labarin ku a duniya kaga wannan wato kenan abinda suke shi ta kawai abinda wato kenan suke na munafurci Allah kaɗai ya san wato hukuncin da zai yi dangane da wannan a rayuwa ya kamata mutum ya zama soft yanzu an zo zamani na abin da ake kira game of intelligence kwakwalwa kawai take abin nan da a yi amfani da ita kawai a kowane lokaci musamman akan harkar da ya shafi munafukanci don haka sai ku zama kun kiyaye wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan kunna annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa cewa a cikin wanda suke kewaye da ku kauyukan gefe da ku akwai munafukai wa min al madina kai a cikin mutanen madina ma akwai a cikin mutanen madina ma akwai da haka sai ku san irin zaman da za ku yi tare da su ko kuma ku kawo wato kenan kwakwalwa fiye da tasu domin su munafukai ba a zuwa a yake su da takwabi tunda suna cikin ku za su shiga ku yi sallar la'asar ku fito ka taba shi kace abin nan a ce ka kashe musulmi saboda haka ku yi amfani da ilimin da Allah ya baku da basirar da Allah ya baku ku rika wato kenan wahal da su wajen warwarewa duk munafircin da suke wato kenan kull- kullawa maradu ala nifaqi Al- Allah barakun take ce sun shuɗe da girman kai a cikin munafukancinsu la ta'lamuhum ku ba ku san su ba amma Allah ce na hannun alamuhum mu mun san su Allah madaukakin sarki ce mun san su don haka Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wani da wani da wani da wani su ne munafukai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Huzaifatul Yamani cewa wani da wani da wani da wani da wani da wani su ne munafukai a cikin nabina har sayyidina Umar wata rana ya kira shi gefe ce da Allah dan uwana tambaye ka annabi sasa ya ga maka munafikai duna al'umma ne yake kwarai da gaske tabbas dan Allah ina ciki sai yace baka ciki kuma kar kowa ya sake tambaya na ba zan sake faɗa ba saboda sirri ne tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lasta minhum wala yasaluni anha ahad kai din da baka ciki amma dan Allah kar kowa ya sake tambaya na akan wannan matsalar ta haka Allah madaukakin sarki ce nahnu na'lamukum kenan ashe duk abin da mutum yake na munafurci a rayuwa Allah yana sanar da shi Allah yana sanar da shi kullun ya zama wato kenan a kamar da ayan take ta waf'alul khaira la'allakum tuflihuna ku aikata alkhairi wato kenan ku yi abin da kuda zai bi ku ku yi abin da kuda zai bi ku wato shine hanyar samun falaha to wannan shine fi zama lafiya wato kenan ga mutum duk abin da zaka yi ka tunanin Allah madaukakin sarki na hannu na alamuhum sana adibuhum maratin wallahi za mu musu azaba har sau biyu za mu musu azaba har sau biyu azabar farko za mu musu ita a gidan duniya saboda ba za su ci nasara akan abin da suka sa a gaban su ba Abdullah bin Ubay ya ci nasara bai ci nasara ba a rayuwarsa wanda suke tare da shi sun ci nasara ba su ci nasara ba a rayuwarsu duk mutumin da zai ja da gaskiya duk miyan gaske bai kifa ba abin da ake bukata kai dai ka hakuri akan gaskiyar ko gaskiya ta daure ka daga cikin alkawarin ta shine za ta sunce ka a lokacin da za ta sunce ka za ta sunce ka da karinci za ta sa maka riga wato kenan ta mutunci Allah ya ce za mu yi musu azaba sau biyu sun ma yuraduna ila alif- ila ila azabin azim sannan za su koma zuwa ga wato kenan azaba wadda take mai girma da suke ranar lahira wa akaruna وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم Mm.
إن الله غفور رحيم Allah ba da ku gizar kije wa akaruna akwai wa'ansu kuma daban akwai wa'ansu kuma daban su din itarafu bi zunubihim sun fito sun fada balbalo ga laifin da suka yi sun yadda munafirci ba zai kai su ba sun yadda abin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama bai dace ba sun kuma yadda abin da suka yi wa musulunci wato kenan bai dace ba ta haka sun furta da bakin su qalatu amalan salihan sun cakuɗa wani aiki wanda yake mai kyau wa akar sayi'an da wani kuma wanda yake mummuna ga mummuna ga kyakkyawa suna yi suna yi suna yi suna yi to amma abin da ya ba su abin nan shine cewa a lokacin da suke yin mummunan nan sun yadda mummuna suke yi a lokacin da suke kyakkyawa sun yadda da kyakkyawa suke yi duk lokacin da ka yadda mummunan aiki kake yi, a lokacin da kake mummuna akwai yiwuwar za ka iya tuba amma idan shaidan ya koma ta gefe ya gyara ya gyara ya nuna maka ya aiki alkhairi kake wato wallahi ta tuba zai wahala ka dauki bom ka je ka fara cikin musulmi ka kashe ayyukan musulmi ka ce Allahu akbar wai jihadi kai itikadin da yake cikin zuciyarka shine cewa aikin alkhairi kake to duk wanda ke da wani akida Allah tubar sa sai dai gyaran Allah ba da sarki sai gyaran Allah kafin a kawo abin da za a yi convincing din sa a nuna masa kuskuren sa zai yi wahalan gaske me yasa kaga mutane yanzu suke sa kada kade da raye-raye a cikin wayoyinsu suna je da sunan addinin musulunci saboda an ruɗa su an ce musu duk kiɗan da aka sa sunan Allah ai shi kiɗa yana bin abin da ake faɗa ne in ana ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kiɗa aikin lada ne don haka su dauko kayan kaɗe-kaɗe kowane iri sai abin da zuga ga dama da wake-wake da kaɗe-kaɗe kuma da sunan addinin an lullube kai da ba za ka ji nau'in da ba na addini ba to yanzu ga na addini ko islamic music to wanda yake sauraron wannan wai da sunan yana yabon annabi ne ko kuma wani abu na addini wallahi zai ya gane cewa wannan abin akwai matsala a cikin ta akwai lauje a cikin nabi ka dauki qur'ani muna ka rika karantawa ba ka sa karatun alqur'ani ga mahir al-mu'aykili ga amirul qurra wani ne kalilul kusari ga su mai siddiqul mashawi ga sunan in dai tsakani da Allah ba dama kidan kake so ba to ka sa wa'annan me yiwa kafin shekara ɗaya sai ka haddace alkur'ani idan kullun shi kake amma kullun kana kida gara kada kada Allah ya jarrabi darabobin mu da irin wannan matsala din zai tafi daga nan har Kano kida ne wannan ya canja wannan ya canja amma fa kida ne na addini wai da anan ne zai koyi musulunci wanda yake waƙoƙin nan tantirin jahili ne bai san addinin musulunci ba komai ya zo bakinsa faɗa zai yi komai ya zo bakinsa faɗa zai yi ba faɗa zai yi ya dace ko bai dace ba shi dai kafiya ta zo ya faɗi kuma abin da zai dace mutane su yabe shi mun gane wannan saboda haka akwai matsala a cikin irin waɗannan kuma mutumin da ya itikadin wannan abin addini ne zai wayan gaske wato kenan ya abin nan ya gane to amma su wannan Allah ya taimake su sun san aikin alkhairi lokacin da suke yi sun san kuma lokacin da suke sabo lokacin da suke yi don haka daga baya sai suka ce kai abin da muke nan bai dace ba sai suka haƙura sai suka tuba don haka Allah ya ce asallahu an ya tuba alaihim Allah madaukakin sarki wato kenan asa minallahi idan Allah kaji Allah asa daga gurin Allah ainihin asa kalma ne na taraji kauna fata ana ganan da kaza Allah ya sa kaza ana fatan abu ya faru amma daga gurin Allah ne fa Allah yana fatan abu ya faru a gurin Allah ya yaqini ne asallahu an ya tuba alaihim Allah madaukakin sarki tabbas zai karbi tuban su Allah madaukakin sarki tabbas zai karbi tuban su saboda me inna Allah ghafurun lalle tabbas Allah madaukakin sarki wato kenan mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne amma wanda suka dauki wannan abun kam kai Allah madaukakin sarki ya sauka na ji wani wani yana cewa yana cewa yana sufata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai farkon da ba farko mai karshen da ba karshe wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan Allah sifan waye dauka ba annabi dai bai ce akwai matsala sai ce Allah ne ya kage shi kuma sai ce ba dama ka ce yaushe wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne mai farkon da ba farko wanda yake farkon da ba farko ka ba Allah bane kuma mai karshen da ba karshe ba Allah bane yadda kuma saboda mutane ba su fahimta sai ce musu wai Allah ne ya kage shi to tun da kagansa aka yashe yana da farko yana da farko Allah madaukakin sarki shine kadai mai farkon da bai da farko mai ƙarshen amma ba za ka taɓa ji mutane suna fahimtar wa'annan abubuwa tanaqudat kala kala tanaqudun malana illa sukuta laha wa anna udhabi maulana minan nari tuka da warwara kace kace a cikin duka irin wannan amma tunda yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yabo kuma ana ambata sunan Allah ana ambata sunan shi kenan mutane su taje kansu kuma su sa a cikin kwakwalwarsu kuma haka ne Allah sauka to mu ji Allah rahma
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم Allah madaukakin sarki ya ce ku ya Muhammad ka je ka karba min amwalihim daga cikin dukiyoyin su sadakatan shine wato kenan sadaka zakka kenan Allah madaukakin sarki ya umurci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ka bi zakka a cikin dukiyoyin mutane domin zakka tana ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar ko yawwa akwai shahada shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine na farko ya kawo mi salati shine na biyu ko sai ita azzakati ko sai samu ramadan sai hajji baitullahi liman isra ilaihi sabila wayannan guda biyu da zakka da haji ga wanda yake da iko ne da haka tana daga cikin rukunan musulunci Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya karba ba dan komai Allah madaukakin sarki yake a karba ba Allah shi baya da amfani da zai da dukiyar baya da amfani da kaman abin nan ne eh, layya da in kun yanka layya na lallaha luhu muhawala dima'uha da jinin da naman duk ba ba abin da Allah zai da shi amma yace ku yanka zai ba ku lada sadaka zakka ma idan an fitar babu abin da Allah zai da dukiyar ko dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma yake ce ma abin nan, eh, Hu- Huzaifa ne ko lokacin abin nan wannan sahabi abu musa al-ash'ari lokacin da ya tura shi yaman ya ce masa in sun musulunta sun karbi la ilaha illallah kuma suna sallah fa alihum anna allaha qad da alaihim sadaqatan tukhadhu min aghniyai fa turaddu ala fuqara'ihim Allah madaukakin sarki ya farlanta musu zakka za a karba daga gurin masu kudin su a raba wa talakawan su in an karbo dukiyar ba Allah ake kaiwa ba a talakawa ake rabawa haka da ko ba haka ba saboda haka Allah madaukakin take yayin haka ne saboda mai kai la ya kuna dulatin bainal agniya iminkum saboda kar dukiya ta zama kawai tsakanin masu kuɗi ne take kewayawa a samu lokacin da ta dan sakko ta zo gurin wanda ba su da shi ma sai aka mai da shi wannan din hakki ne zakka hakki ne na Allah wanda yake wajibi dole zaka za za a fitar da shi mun gane wannan bayan wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna minal inna inna minal minal mali sadaqatun suwa zakat lalle tabbas a cikin dukiya akwai wata sadaka bayan zakar ma karka ce kai zakka shikenan sai badu kuma ka sake a a duk lokacin da bukatar ta saso ka taimaka duk lokacin da bukatar ta saso ka taimaka shi wannan umarnin da Allah ba da kuke tarke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam baya tattare dukiyar zakar ya abin bil hasali ma don ka gane wata hikima ta Allah ba da kuke sai sai zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriyar gidansu kaf ba sa cin sadaka ba shi kenan ba shi da zuriyar gidansu ba masa cin sadaka ko sadaka ta yi ba ta zakka ba ko sadaka ta zakka alubaiti gaba ɗaya ba sa ci don haka kaga maganan annabi sassa ya saka wannan dan amfaninsa ne kaga bata taso ba ba ta taso ba saboda haka Allah ya ce ka karbi daga cikin dukiyarsu sadaka to da hiruhum sai a yi amfani da wannan dukiya wajen tsarkake su wato zakihim ka kuma tsaftace su da tatsihir da taskiya kalimata ne mutaradifani bi ma'ana wahida Allah maɗaukaki sarki zai tsarkake zuciyarsu zai kuma tsarkake musu dukiyar tasu zuciyarsu za ta zama mai kyau idan mutum ya ba da sadaka ta zakka zai ji daɗi ko mai kurɗubi ya ce ya ce menene faɗin biha nafsan idza a tsaitaha fa innaha dhakiratin a'attaha in ka ɗauki sadaka ka bayar ko ka dauki zakka ka bayar to ran kamata maka dadi kawai fatin biha nafsan idza adat ataha in dai ka dauka ka ba dan Allah ka ji dadi ma a cikin zuciyarka saboda me fa inna hada kiratun atta ai wani wani step ne ka je ka aje akwai ranan da zaka zo ka diba ranan zaka zo ka yi withdrawing mun gane wannan wata zakihim biha wa salli alaihim ai muka ce salli me yake nufi addu'a ko kai musu addu'a ka musu addu'a don haka in mutum ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah ya albarka in mutum ya kawo sai ya ce Allah madaukakin sarki shi karba in ya kawo sai ya ce Allah madaukakin sarki ya yaukaka Allah ya ji kan mahaifa Allah ya ji kan iyaye Allah ya sa albarka a yayanka Allah sa albarka a dukiyarka duka wayannan abubuwa suna da tasiri shi yasa aka ce idan mutum ya baka zakka ko sadaka to kai masa addu'a alkhairi wa tustahabbu da'awatal musaddiqi lidafi'in zakatihi almuhaqqiqi saboda duk lokacin da wani ya baka ka ce Allah ya albarka Allah shi karba Allah ya yaukaka Allah ya kaza kaza wannan wato kenan shi ma musahabi ne ko da kai ba annabin bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi umarni aka bashi kai musu addu'a wa salli alaihi kaga wannan umarni ne daga gurin Allah kuma babu karina wadda ta kawo da wannan umarnin gaba da zahirinsa don haka in mutum ya kawo zakka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi masa wato kenan addu'a inna salawataka lalle addu'an da zaka musu sakanin lahu nutsuwa ne a gare su duk mutumin da ya baka sadaka kace musu Allah shi karba zai dan ji dadi ko da kai ba annabin bane ballantana kuma ce annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu sami'un lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne alimu kuma wato kenan masani ne tun wajen Allah rahman lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan Allah ba mu ikon aikatawa abinda muka kuskure Allah gane da mu kuskuna Allah ya ba mu Allah ya fi mana assalamu alaikum